أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والسلامان على خير خلق الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدم المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قدم الأقبادي فريد داري على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد نسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد والهمة والصدق والتوفيق والرشد والأمانة واللطف بجاه رسول الله يا همة الشيء ادري لنا بهذا المحضر والتعذب بنظرة تأتي لنا بالسفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت إيتياتي إليه يومنا زمان دليل إشيرين لطايا إن شاء الله أيو ضمي زام سايا da karatun jawahirul ma'ani shi kuma abin da Allah ya yi in Allah sa bayan azumi mun kai cikin rayayyu da lafiya in Allah da za mu istimrari zuwa mu kai ƙarshensa don gobe za mu fara karatun ishfa na alƙali iyal a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda tambayoyi suka zo insha Allah za mu ƙara karatu kaɗan sai mu zo kuma mu amsa tambayoyin da aka yi domin tambayoyin na ga ba su kai yanayin yadda za mu amsa shi gaba ki ɗaya ba ya zamo shi ne karatu na ga tambayar da suka zo dai a yanzu goma sha uku ne alhamdulillahi jiya an tambaye shi wata jari radiyallahu ta'ala anu wato na ce jiya ba jiya ne aka tambaye shi wata jari ba karatu na karanta jiya an tambaye shi wata jari akan wato ulama ummati ka an biya ibanin isra'ila sai kuma maganan أبو العباس المرسي لو هجب أني رسول الله إذا عرفت عيني ما أدبت نفسين المسلمين سيكما نسبت مثلا كلمة دعكت قلنا البهرة وقفت الأنبياء بصاحبه يتتو من أمسى وانشان حديث من أمسى لو هجب أني رسول الله عرفت عيني ما أدبت نفسين المسلمين شو تاني شو أنا بمغانا سباني أما أبن ديتي shi nasa ba bai faɗi haka ba amma abin da yake cewa منذ أربعين سنة ما حجبت فيها عن الله طرفة عيني shekara arba'in ban taɓa samun tsari wace ban gane ban shekara arba'in duk mu'amala ta da nake ina yi da zatil aliya ne ina magana da ina mu'amala da ubangiji ne ma'ana yana ganin Allah cikin kowane aikinsa haka kuma ya kamata dama in mutum ya kai a wajen Allah ya ga haka amma walau hajaba anniya rasulullahi rafta ainin ma adattu nafsi min almuslimina wannan duk wanda ya hau kan kujeran qudubul aqdari wannan haka yake dole in dai ka kai nan manzo Allah baya kuya zahiran wa batina ko ina da ka gane Muhammadu saboda aikinsa kake kuma halifancinsa ne shine ko ina manzo Allah ya sa kafa da aka sa kafa a nan gurin wannan ba wai shi bane kujera ne na martaba ma'ana duk wanda ya kai wannan kujera zai ga Annabi Muhammad tambayan da aka yi cewa wanda ya rabta shi akai kenan mas'alatu salisa yace hudna al-bahra wa qafat al-anbiya bi sahili wato nace waliyai suna magana hawa uku ne da akwai magana da su yi shi hadar rabul izzati ne ke maganar a jikinsu wato in suka suna fana'i in suka yi fana'i a zatul aliya ko suka yi fana'i a zartu sayyidul wujudi to za a ji maganan yana fita ne irin na abin ba wai su ne abin ba saboda kamar yadda annabi Muhammad- annabi Musa alaihi salatu wassalamu Allah ya yi magana a jikin bishiya eh to haka Allah yake magana a jikin mutum domin mutum ya fi bishiya eh, kuma balle ma Allah huwa allazi allaka kulli shay shi yake furcin kowane irin abu to hunnal bahara mun shiga kogi wa kafatul anbiya bisayri wato anbiya annabawa sun tsaya a gefen kogi ba su iya shiga ba ya ce wannan ba maganan abu abul abbas al-marsi ba ne ya ce fayyadin kalami abu yazid al-bustani wannan abu yazid al-bustani shine mai wannan magana shine daifuru isa radiyallahu anhu laysa min kalam min mursi kama zakarta kamar yadda kake faɗa cewa wannan maganan na tambayoyi guda uku da ya jera ya ci ta wannan ba nasa bane to wa- wal jawab anha shi ma yadda abin yake i- ilam ka sani annal asal al asili wato asalin asali allazi la muhida an wani ba isa kauce gabarinsa ba wala budda babu makawa li kulli mu'minin kowane mumini min itiqadihi wajen itiqadinsa ya sani haka yadda abin yake wa man haraja an haraja an qa'idatul imani idan mutum ya fita daga haka ya ga cewa shine yake yin wata magana ba Allah ba to ya fita daga qa'idar imani huwa anna al-haqqa subhanahu wa ta'ala tajalla bi ulu kibrai kibriyaihi ubangiji yana yin tajalli da ɗaukaka na kibriyaihi wa azmati wa jalalihi wa umumi sifatil al'aliyya wa asma'i wa ususiya Allah yana yin tajalli akan abubuwa yadda ya ga dama ya yi tajalli akan abun kuma ya yi magana abun kuma ya amsa wanda duk bai gane wannan ba to imanin sama ya zama wani eh, jika-jika haka shama jika ya zama mashlulun bai fahimci abin da ake ba wannan zalika tajalli laysa wa fi kulli shasin kamar inda al'akar ba kowa ne ake masa wannan tajallin ba a wajen waɗansu daga cikin manyan malamai wala ala kanunin wahidin kuma ba yana zuwa da hukunci ɗaya ba ne yana zuwa da hukunci yadda ya zo maka ne kawai wannan tajallin nan ubangiji wanda yake yi akan komai da komai kamar ai a lokacin annabi Musa alaihi salatu wassalam yake ce ne anas naral lali atik min habi qabasin aw ajidu al nasi awalan nari huda falamma ataha nudiya ya Musa ai min min shajaratin nudiya ya Musa innani ana Allahu la ilaha illa ana fakhala'ana alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa wannan shine tajallin da suke magana bi ulu kibriyaihi wa azamati wa jalali wa umumi sifati al aliyya wa asma'i kaga wannan tajallin ai ta shafi ba ma mutum bane a cikin dus- bishiya ne wala ala kayfiyatil mutarradatin ko kuma wani kaifiya wanda zai zama korare bal abinda ake nufi albasairu fihi abinda hankali ke ci akai mutafawitatun daban-daban ne yadda ya yi tajalli a nan zai yi tajalli a wani guri da wani kala daban a wani guri da wani kala daban wal asrarul khalqi fi dalika shi kuma sirrin da zai fito a cikin halitta mutabayinatun shi ma daban-daban ne sirrin da zai fito yayi magana a nan da sirrin da zai koma can da sirrin da zai koma can mutabayina ne min kasirin wa qalilin wani nashi mai yawa wani kaɗan فهو يتجلى لكل شخص على قدر طاقته وعلى قدر ما تسعه domin ubangiji yana tajalli akan kowane mutum kowane mutum Allah yana tajalli a kansa to amma da kadar iyakaci gwargwadon yadda zai iya wa ala kadari mata sa'ahu hawa silatihi kuma gwargwadon yanda kansa zai iya ɗauka hawa sila kansa da iya ɗauka min tilkal jamalil qudsi daga wannan jamala na qudsiya allazi la tudrak lahu gayatan wanda ba a riskan karshen sa wala yuqafu lahu ala haddin ba a tsaye da shi kuma a ce iyaka kaza wala nihayatin ko karshe kaza wai za a rabta hada idan ka san wannan fa alam ka sani annan lafi fi martabati sallallahu alaihi wasallama tajallin da yake cikin martaban manzo Allah min tajalliyati sifati na daga tajalli na siffa wal asma'i da siffofi wal haƙaƙi da haƙiƙa la maqa ma'afi darki li adin min akabir ulul azmi babu wani wanda zai yi kwaɗayin riskan wannan gurin min akabiri ulul azmi min rusuli annabawa ba sa iya ulul azmi min rusuli ma ba sa iya riskan annabi a wannan gurin saboda magananta hudunal bahara ya fito ne ta bakin wa abu yazid al-bustani wa kafal anbiya bisahiliya sauran annabawa sun kasu shiga wannan kogin sun tsaya a gefe to ana gaya maka cewa magana ce wadda ta fito daga tajalli ne wanda Allah yake yi na ko na rabbul izzati ko na hadarin sayidul wujudi a jikin bawan Allah amma in an fitar da shi ana ganewa wannan maganan waye maganansa ne mujarradin shi ko maganan yayi fana'i ne fi zatil aliya ko fi hadartu sayyidul wujudi shi yasa aka ce to kaga ai babu rusulu ulul azmi min rusuli wa la matama alahu ba su da kwaɗayin cikin riskan abin da ya shafi tajallin manzon Allah fadalan an dunahum balle wani minan nabiyin wal mursalin daga cikin annabawa da mursalai alaihi salatu wassalam wa annal ladhi fi martabati ulul azmi su kuma tajallin da Allah yake wa ulul azmi na rusuli la matama li ahadi babu wanda yake da iko ɗaya daga ciki fi darkin ya riske su min umurul mursalin daga cikin sauran annabawa wa annal ladhi fi martabati risalati su kuma tajallin da Allah yake wa masu martaban risala la matama fi darki ba su da ikon riskansa li ahadin min umumin nabi da sauran annabawa da ba mursalai ba wallazi fi martabatin nubuwa abinda zai daka gane a martaban annabawa la matama fi darki li ahadin min umumin aqdabi babu wani kudubin da ya isa ya riski irin wannan gurin to ka kuma ai shi iyakan kujeransa shi ba annabi bane kudubi ne to amma ga abin da ya ce wallazi fi martabatul qulubaniyya wanda yake martaban kudubaniya la matsama'an babu wani wanda zai yi kwaɗayi da arin fi zarki min umumin siddiƙi siddiƙi bai kai wato kudubi ba wai za kana al'amru kazalika to tunda abin ya zamo haka wa arabta hada tafsir an bambanta maka kenan ka gane ko da ka ji magana za ka gane a wani kujera ne ake magana kaga tafsil zalika kenan fa alamtu sai ka sani anna shadahata allazi sadarat shadaha shine fita daga cikin hayyacin ka wani magana shine shada allazi sadarat min akabir al-arifina wanda suke zuwa daga wajen manyan arifai ma yuhamu wanda yake jijitar da mutane au yutaba ko kuma ake musu hukunci annan lahu shufufun an rufe su ulun da ɗaukaka alama ratibin nabiyina ana ganin kamar sun faɗa shi har ya fi matsayin annabawa wal mursalin da mursalai misal qaul abu yazid al-bustami kaman faɗan abu yazid al-bustami ko dannal bahara mun tsaya mun shiga kogi wa qafatil anbiya bi sahili amma annabawa sun tsaya a gefen kogin ba su iya shiga ba wa misal qaul shaykh abdul qadir jili da faɗan shi abdulkadir jiri ma'ashar al'anbiya ya ku taron annabawa utitumul laqaba an ba ku laqabi ne na annabta wa utina malan tuta mu kuma an ba mu abin da ba a ba su ba yace irin wannan wa misal qawl ibn farida zai hada ne da maganan ibn farida wa duna kabarun habbatuhu wa qafal ula bisahilihi saunan limawdi hurmati mun shiga wani kogi wanda an tsayar da waɗansu bisahilihi a gefensa saunan saboda kiyaye limauti hurmati kan su taka alfarmanmu eh ka gani waka kauli kaman faɗin sa wa inni wa in kuntu ibnu adama suratan ko da ka gani sura na irin annabi adamu ne falifi ma'anan shahidan bi abuwati a jikina akwai shaida ni ne babansa ka gani kun ga irin magana ko ila an kala hafi har ya ce wafil mahadi hizbil an ko wafil mahadi hizbil an biya wa fi ana sara lauhi mahfuzun wa fatahu surati wafin ma da hizbi tun ina zanin goyona hizbil anbiya aka tsare annabawa wa fi ana saralawul mahfuzi a jikina ne aka rubuta lawul mahfuzi wal fatahu da suratul fatih suratan waka qawli aidan فحي على جميع القديم الذي به وهدتك حول الحي على فرس سبوتي فحي فحي على جميع القديم كإسد دقيسوا أنا حي إننا دقيسوا لي بارا يوبا فحي كإسد دقيسوا أنا على جميع كدكا القديم جباتوا الذي به وحد وحدت وحدت أكا كديتر da wajen ya samu ku? To, to, to, wa'adar ko aka kaɗaitar ko wajen aka sabar, ka hulun lahayi, gwarzon shekaɗan, gwarzo daga cikin ka hul, kama ce, eh, ka halun. Ka hulun lahayi, wato gwarzon ƙabilan a ƙafarin sabuwaci, wanda shine su ne yara a cikin tafiyata. ومن فضل ومن فضل ما أنارت الشرب المآسي ومن كان قلبي فالفضائل فضلتي ومن فضل ما أنارت شرب مآسي daga cikin fadalan abinda shurbu ma'asi abinda na sha na son na sabon Allah na anarat sai ya haskaka wa man kana kalbi wanda kalbi wa man kana kalbi ne go kabli wanda ya kasance tun gabana falfabailu fadalati in ka ganshi da wata fadala fadalana ne waka kauli fil kafiyati kamar yadda ya faɗa cikin kafiya kullu ma fihi ma hu ya hawahu duk abin da ke cikin kiyayewarsa yana jan shi lakin ana wahayyun bi kulli ma fihi ma hu lakin ana sai dai ni wahayyun da raye bi kulli ma fi imamu muna cikin himahu wato kiyayewansa wannan duk shautani ya kawo su ne zai haɗa su ya faɗa maka shaɗa ne duka ai wa ka qawlu ba al-arifina kaman faɗin waɗansu daga cikin sharifai na hayatu a kadamin nabina ƙarshen gurin da annabawa suka tsaya bidayatu a kadamin auliya daga nan waliyai suka fara to wal jawabu ana hazi shabahati da zai faɗa maka wayannan sharawoyin gaba ki da anna lil arif waqatan shi arif yana da wani lokaci ya farau alayhi fana'u ka gani yana yin fana'i wal istigraki yana yin nitso hatta ya kharuji da zalika an da ya race shi har ya rasa ime a ina yake wa shuhudi da shuhudinsa wa ya kharuji an jami'i madarikahu zai fita daga dukkan abin da ya riska wa wujudi da samuwarsa lakin sai dai taratin ya kunu zalika wata rana in yi wannan fana'in ya ƙare ya ƙare ya dandake cikin wani halara taratin ya kunu zalika fi zatil haƙi wata rana za ka same shi a cikin zatin Allah ne yake magana kun ji ɗaya ko subhanahu wataala fa yatadalla lahu qudusul lahut to shi kenan sai a sai a kusantar da shi da tsarkakan nan na lahutu min ba da asrari daga ba'din sirrorin sa faidan a kwaranyo masa yukuta tsaminu sai yi hukunci annahu ya shadu zatu aina zatul haqqi sai kaje yana magana sai ka ji kaman zatin ubangiji ne yake magana a wannan kujeran ba shi ba eh dan abin da za a faranyo masan an lullube shi a bayana to amma harshen na magana in yayi magana kuma duk abin da yake gani a lokacin huwal haku Allah ne saboda haka zaka ci maganar sa yana fita a wannan lokacin da irin wannan shine shadahat na'am limuhiki Ka gani saboda shafewar safiya a cikin Allah wasu hilakihi da karewar safiya a cikinsa wai su rahu fi halal midani a wannan gurin sai ka ji harshen sai yana bayyana midan a wannan gurin bi kauli subhani sarki ya tabbata a gare ni la ilaha illa ana wahadi la ilaha illa ana wahadi babu wani abin bautawa da gaskiya sai ni ni kadai kaga ku abin da za ku gan shi shine shi kuma yana cikin fana'i an gani shaɗahatun kenan fa su ne shaɗahatu to su wa'inda suke inkari sun san wa'in nan la ilaha illa ana wahadi kaga subhani kenan min tasbihat daga cikin tasbihi ka kauli jallat azabati ka girma buwaya ta ta girmama wata qaddas kibriyai girma na ya tsarkaka wa wajiya fi zalika ma'zurun a wannan lokacin ma'azuri ne domin shi shari'a yana kama mai hankali ne shi kuma anan ba hankalin saboda yana cikin wannan halin na istigiraki da fana'i istigiraki da fana'i ce kana bacci dan kana bacci aka zo aka ji kaga cewa ni ne Allah sai ya tashi a ce za maka hukuncin kisa ba zai yi ba saboda baka nan ai an gani wannan shine hadaran to su a fili ido fili suna istigiraki cikin ubangiji ba bacci suke baka gansu haka shi na kan shi Ibrahim na cewa wa ma kultu qawli sha'ihan mutabajjihan wa ma massani sukurun yugayibu aqaliya abinda nake faɗa ba wannan halin ba shaɗaha ba ne ya wani guna cewa ma kultu shaɗi wa ma kultu wa ma kultu qawli sha'ihan mutabajjihan dan in faɗa ina ji da kai wa ma massani sukurun kuma maye bai same ni ba yugayibu aqaliya wanda zai juya hankalina a cikin hankalina nake magana kaga sawu kenan yana faɗan maratin inda ka ji shi amma in aka zo wannan guri duk abin da suka faɗa cikin wannan da shi da mahaukaci da mai bacci da mai suma duk gaba ke ɗaiɗai ne saboda aka ba hukuncin shari'a a kansu ba fa na mutum waye je ya ji hikayen wannan ya zo ya afka ya faɗa kamar yadda 'yan hakika suke faɗa ba wannan ba ne amma abin yana nan yana nan mutum yana fita daga cikin hissinsa da motsinsa sai daga baya a ce kasan abin da ka faɗa ga ma abubuwa da yawa wanda mutane ba sa ganewa mawaka ko mazuga su zuga mutum su zo su faɗa mara abu su faɗa mara abu a duniyance ya yi abin da bai san ya yi ba sai daga baya a gaya mara an ɗora shi ya hau an ce babu kamansa shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza domin akwai wani mutumin da na sani wanda in ka zo kama zuga Allah ya masa rasuwa kafin ka gama zai iya cire kayan jikinsa ya ba ka kyauta eh kuma dan nasarawa ne eh an yi shi wanda kawai in ka zuga shi baya sanin me yake yi zai iya maka kyauta bai san yayi ba ma duk in yayi kyauta yayi kyauta in kuna kusa duk abin da ya raru muna aka zai bawa wani kyauta ko ka yi maka kyauta in baka bar gurin ba to zai karɓa ya bawa wani eh ina faɗan wai a duniyance ma wannan ai mutane suna fita daga tsaitsaran su su yi wani abu to balle a cikin hadarin zatul aliya balle a hadarin manzo Allah balle a wadansu hadarori mutum ya ce bai sani ba to ai akwai gurin da mutum an san yana da irin wannan in ku kamar kaza kamar kaza zai yi kaza za ga an nemo waɗansu an sa su kusa da shi daga ya fara wannan za a yi kokari a hana kowa zuwa gurin dan zai iya kyautar gidan shi ba daga baya in ma kuka zai iya yi to duk wannan an yarda yana yiwa to in ko wannan yana yiwa wa yake yin abubuwan ina ce Allah ne huwa allazi ataka kulli shay'in to wannan shi abin da yake faruwa wai saboda kar mutane su ga kaji wannan kaga wanda ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka shi ma ba fana yayi ba ai ya kare ne cikin cikin bukatar ruwa eh Allahumma anta abdi wa ana rabbuka to kaga wannan duk ya nuna haka li anna al-aqala allazi yumayiz bi shawahidu to hankalin da yake bayyana ash-shawahidu shaidodin wal awaidu da abubuwan da yake rataye wa yudihi tafsir maratibul martabati ka gani ko domin dama hukunci yana tafiya akan wa ne ai akan hankali ne akwai hukunci akan mahaukaci ne babu hukunci yana kan mai hankali ne to tunda ba hankalin wani abu zaka ce masa la li'anna al-aqala yumayiz bi shawahidu ai hankalin da mai yaje masa wala awaidu da dukkan waɗansu abubuwa na rataye-rataye wa yudi tafsir maratib al-ma'rifati kullu ma kullum bima yastaiqu min as-sifati to za a bashi tafsilin martaba ne in ya faɗa sai a ga a wani halara yake kamar yadda azu na faɗa ya a wani kaga wannan ai sun faɗa hadaran subhanahu wata'ala ne min as-sifati gaba anhu kaga ya ɓuye ne cikin Allah wan mahaka ya ƙare wata lasha ya wan mahaka ya ya ya koke wata lasha ya ƙare wan mahaka ya an an rasa shi shara ma'aduman idan mutum ya yi accident accident wannan ko na keke ne ko na mashin ne in mutum ya bugu ana zuwa za ka ji abin da yake faɗa a bakinsa amma bai san yana faɗa ba. In rashin lafiya ya daki mutum, jalala ko jamala, aka ɗauki mutum za ka ji yana ta sururi yana faɗan abubuwa kamar mai bacci idonsa kuru-kuru. Kuma yi maka dariya, kuna magana, yana faɗa maka duk abin da yake faɗa maka amma shi bai san yana faɗa ba. ai ya fita daga cikin wannan halaran na akalu ne kai kanka a lokacin da kace ka yace na baka kyautan gidana ko na saki mata na saki arba'in na yi kaza na yi kaza ya yi me yasa ba zai yi ba saboda haka to ashe kenan babu laifi a cikin shaɗa idan mutum ya tafi cikin zatil aliyya ya tafi ya tafi ko hadaran manzo Allah ya yi fana ya faɗi wani abu kai mura hukunci a wannan lokacin ba zai yiwu ba in kai kuma kai banza in ya dawo cikin daidai in ka tambaye shi ya sani in ya ce maka ya sani sai ka ce to maimaita mai ka faɗa in ya maimaita to ba shaɗaha ba ne amma in ya kasa shaɗaha ne ya fita daga cikin halin da yake ciki kenan na'am ka gani wayan da faƙa da hasal akal daga zaran an rasa wannan hankalin wanda hadi ya tafi wa fayyada zalika sirri ak kwaro masa wannan sirri al-qudsi alaihi takallama bima takallama bihi zai magana da abin da yayi magana da shi din fal kalamu alladhi waqa fi maganan da yake amkuwa kansa halaqahu al-haqq ubangiji ne halci maganan fi ne ya badan anu a madadin sa ai mahaukaci yana fitar da magana sirrin Allah da yawa saboda mahaukaci ne ba a ganewa amma yawancin magana an kaji shi a bakin mahaukaci yana fita da yawa daga Allah ne saboda kai kuma kai tsammanin mahaukaci ne ka ɗauke shi banza amma su a rike suna sani suna ganewa kuma yana fita jikin yaro wanda ba hankali ba shi da hankali za ka ji manya-manyan maganganu suna fita a bakinsa duk maganan daga Allah ne فهو يتكلم بلسان الحق yana magana ne da lisanin haƙƙun ubangiji la bi lisani ba harshen sa bane wa mu'arraban an zati alhaqi la an zati shi ma yadda yake kusantarwa daga zatin ubangiji ne ba zatin sa ba wa min hadha almidan a wannan fagen ne kaura abu yazidu shine maganan abu yazidu al-bustani yana cewa subhani tsarki ya tabbata gare ni ma a azama sha'ani mamakin girman lamari na wa ka qaulul hallaju shine maganan hallaju anal haqqu ni ne gaskiya wa ma fi jannati wa ma fi jubbati illa Allah babu abin da ke cikin riga na illa Allah sai Allah Allah ne a ciki ka gani wa ka qaulu ba'dhum kamar yadda wadansu ke cewa fal ardu ardi ƙasa ƙasa ba wata aba ce ƙasar tawa ce was sama'u sama'i saman ma ba ta kowa bace tawa ce wa ka qaulul tashtiti unzur ana shay'un ajibun liman ra'ani unzur ka duba ana shay'un ajibun ni abu ne mai abun mamaki liman ra'ani ga wanda ya gani ana al muhibbu wal habibu ma san masani ni ne muhibbu ni ne masoyin wani habibu kuma ni ne abin so din ma san masani ba ni da na biyu irin wayannan kalmomin wa ka qaulihi kaman fadin sa ana man a hawa wa man a hawa ana ni nake so wa yake so ni ne eh albayt wa qawali ibn farida da magana ibn farida misal hali kasiratun yana da yawa wa hadha mimma yu'ihi al-fana'u wannan shine ake fada fana'u ne wal istigraqi da karewa fi zatil haqi cikin zatin ubangiji wa hadha amrun wannan al'amari ne harijin anil qali ba a magana akan sa yudraku bizauki ana riskansa ne da zauki ba da magana ba wa safa'il ahwali kuma ɗabi'arka ta zamo ta tsarkaka ɗabi'arka ta zamo ta tsarkaka fala yi ulamu hakikatu illa man zaqahu ba wanda ya isa ya fahimci abin da ake magana sai yana cikin hanya kuma ya ɗanɗani ya ake magana a haka kawai akan hanya kana kallon na yace ka gani ko wannan ba Allah ya ce shi ba to ya amma ga abubuwa da yawa wanda suka zamo a hakan shi ma وتارة يكون الاستجراء العارف والفناء في ذات النبي كاغا نبي كنا كو وتارة wani lokaci ya kuna istigiraki istigirakin zai kasance lil arifi ga masanin Allah wal fana'i da fana'i fi zatin nabi cikin zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ligaibati an zaci lokacin kayi nisa ka bace a cikin zatin annabi Muhammadu fayyid dallalahu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ka kusanta zuwa gare shi bi babul asrari da waɗansu sirorinsa sai za ka saita za ta hu zalika sirri idan aka sa maka rigan wannan sirrin fala yashhadu zatu illa zatun nabi ba za ka ga wani zati ba sai zatin annabi Muhammad shi ne da shi za ka yi magana waya alimuhu Allah bi ba'd ma tasabihi nabi sai kaga Allah ya sanar da mutum da wani abin da yake sanar da annabi Muhammad a cikin wannan halin min hususiyatin na daga hususiya allati la matamahu fiha li ghairi wanda banda babu wani annabi da ya isa ya faɗa abin da zaka faɗa a wannan lokacin fa ya takallamu bi lisanin nabi sai magana da harshen manzon Allah hususiyatan wannan hususiya ne allati la matamahu fiha li ghairi kaga niyabatan anu a madadin manzon Allah bi ba'al ma tusallahu bi nabi da shashin abinda Allah ya keɓance annabinsa da shi min al-hususiyati na daga hususiya al'izami masu girma, ma lahu bihi ulun wa sharafin abin da yake da ɗaukaka da ɗaukaka wasu kufin da lulluba alama ratibi da mil an yayi nabiyina sun tsallake dukkan wani annabi ba wani annabin da yake da abin kai sai ka faɗa kaga utitumul alqabu wa utina ma la yuta ma la yutikum kamar yadda shi Abdul Qadir ya ce ku annabawa an ba ku laƙabi amma mu an ba mu abin da ba ba ku ba su annabawa ne amma sun rishi kujerar annabi Muhammadu ne to shi ne abin da yake magana harshen annabi Muhammadu a lokacin yake magana a nan gurin to in ka ji su duk wanda suke tafiya sun fahimci ne ake nufi kai kuma a nan sai ka ce a ai da gaji sai a zanna musu kaulasan musamman yan ulama'u zamani hawarijin zamani na Allah ya kiyaye fa huwa yuhadiru amma yallahu nabiyyi za ka ga yana ba da labari akan abin da aka ba wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ligai bace yi ga buyansa fi zaci cikin zatin annabi Muhammadu eh gaibati kaga fana'i kenan ko eh gaibati fana'i in ka ga dama ka ce junni domin dan zai magana ne kaman majanuni dan baya nan hankalin baya nan dama da ayan hankali ake yin hukunci to ba hankalin a wannan lokacin duk shidda sai mahabbaci na faizan fasala an hadal fana'i daga ya dawo ya dawo alimul hissi sahau kenan ba da fana'i ka gani ba daga faizan fasala an hadal fana'i wal istijraqi waraja al hissi ka gani ko ya dawo cikin hayyacinsa wa shahadahu tabarra min zalika in zai rantse maka da wallahi tallahi bai faɗa ba kawai shi shari'a yake ma eh zai rantse maka da Allah bai faɗa ba saboda bai san ya faɗa ba domin hankali ne yake sa a yi magana to yanzu hankalin ya dawo jikinsa ka faɗa bai faɗa ba saboda haka kuma in kuwa aka ce a dole sai an masa hukunci da wancan to ba za a yi hukunce hukunce marasa adalci da yawa kamar yadda yawwa ya zo ya ba da labari in shi kansa an faɗi abin da ya faɗa sai dai a faɗa masa ko ya sa in yi in na shiga irin halin ku yi min dobin dan Allah ji me nake yi domin shi ba zai sani ba domin sai an kawar da hankalinsa tukunna wannan abin ya zo a yi tabara min zalika li ilmihi bi martabatihi saboda saninsa ga martabansa wa suka hadha al misaq ana koro wannan abun korowa ne fi kulli ma tasma'uhu abin cikin duk abin da ka ji shi min shiyuri daga wajen shehanai mimma yaktabi wanda zai yi hukunci anna lahu shufufan ala maratibin nabi ka cewa sun danne martaban annabawa wal mursalina ba haka ba ne misal kawul ibrahim at-tasuqi ana kuntu ma anuhi lamma shahida alwara buhuran wa dufanan ala kafi qudrati ni na tare da annabi nuhu eh lamma shahida alwara lokacin suke tare da talikai buhuran wa dufanan a koguna da ruwan dufana ala kafi qudrati ko kuma kogi da dufana ala kafi qudrati duk suna tafin kudura da ne kaga wannan yana hadarin ilahiya ne to kuma sai ga ibrahim da suke mutumin misira ne kuma lokacin da aka yi shi yaushe ne a zamanin manzo Allah ne nan kuma ya ce ana kuntu ma anuhin ina tare da annabi nuhu to kaga wani harshe ne ke magana kaga hadar zatul haqqi ne yawa yana to ana kuntu fi ru'ya azzali filahu ka gani ai ni ne lokacin da na fito cikin ru'yan annabi Ibrahim din annabi Isma'ila zadi filahu wa ma anzala bil kabash illa bi quwwati ban saukar da ragon da za da da yi mai yanka ba illa bi quwwati sai da karfi na kaga hadarar ilahiyya haƙƙu ne yake magana ana kuntu ma ayuba fi zamanin bala na tare da annabi ayuba lokacin da ya shiga bala'in nan wa ma shifiyat balwahu bai warke ba illa bai da'awati sai da addu'ata to kaga duk wanda ya zo ya dauki wannan me zai fahimta in bai san abin da ake nufi ba zai ce da ƙarya ne to amma kuma ba ƙarya bane gaskiya ne a zamanin sa ma ana yi tunda mun ga an yi majnunu laila ko majnun ya ce a shimmu jidari jidari laila wa ma hubbu diyaru shagal na kalbi walakin hubbu man sakana diyara gidan kawai je kama yana lalla yana shafan gidan yana ta kuka ce me ya faru haka babban malami kaman ka ya ce ina jin kanshin abin da ke cikin gidan ne kanshin abin da ke gidan ce ai gidan ne nake ganin laila ta taba zama a cikin gidan shi ne nake jin kanshinta wa ma hubbu diyar ba wai gidan nake so ba a hubbu man sakana diyara wanda ya taba zama a gidan ne nake so eh hubbu man sakana diyara ba gidan ba a wanda ya zauna a gidan eh kare ya gani ya sauka ya soke taguwansa ya yanka ya gasa yana jefa a karin yana cakaca ka isa garin da zaka je ne ya ce a'a to me yasa kake wannan yace na ga karen yayi kama da karen garin budurwata ba karen garin bane a kama yayi da shi to da karen garin budurwarsa to kaga ana nuna maka ashe soyayya tana kai mutum ya fita daga cikin saidara in ya fita daga cikin saidara ai da kaga mutum yana tsaye kuna zaune yana magana shi bai san ma yana yi ba yana magana talauci na sawa yana sawa kuna zaune da mutum ka ji yana tsaki shi kadai yan yayi magana yayi magana yayi tsaki wani lokaci ba su kyashar bai san yayi ba bai san yayi ba to wannan ƙarya ne to irin wannan ne idan mutum ya fana'i ina ce damuwansa akan abin da yake kai ne ya sa shi wannan to damuwa a Allah ma yana sa haka damuwa a Annabi Muhammad ma yana sa haka shi ne Allah ce mai kyau. Wa min haza mafi yawa da wa aksara min hadha radiyallahu anhu shau tijani ya yawaita wannan bayanonin fa kullu zalika dukkan wannan li fana'i fi zatin nabi yayi ne akan fana'i manzo Allah shau tijani eh mutarajjiman an maqami yana tarjumanin maqamin annabi Muhammadu amma a bakin shi wa hadha yani fil jawabi min wara'i zalika wannan ya fito ne cikin jawabi bayan wannan ma la yalhaqu al aqal abinda hankali ba zai iya riska ba wala yati alaihi alqawl ko ba za ka samu wata magana akai ba wala yadu zikruhu li bu'di an al afhani bai halatta ma ka yawaita ambatan shi ba saboda yayi nisa ga barin fahimtar ka ba za ka iya fahimta ba wassalam haka yace wa hadha alladhi dhakarnahu abinda muka ambace shi min fana'il arifi na da karewan ari fi zatin Allah cikin zatin Allah wa fi zatin Nabi cikin zatin manzo Allah laysa hadha li kulli arifin ba kowane arifi ne kuma yake samun haka ba wala fi kulli waqatin min al-awqati kuma ba wai za ka samu mutum ne a kowane lokaci yake yin wannan ba a'a hali ne ba makami ba ne hali ba makami ba hali abin da ake cewa hali kamar yadda farin ciki yake zuwa maka ka san farin ciki ya zo maka ya dawwama a yadda yake zuwa maka ba a yanke shi ba za ka iya mutuwa kamar yadda bakin ciki ya zo maka in ya zo maka da ƙarfi in ba a yanke shi an kawo wanda ya larashe ka ba za ka iya mutuwa to hali ne ba mukami ba mukami za ka iya shekaru a kai amma hali ba hali ba hali yana zuwa ne ya kauce duk lokacin da kaga mutum ya tafi a kan wannan to wani lokaci za ka ga ya dawo daidai to an tabbatar da cewa abin ne kaga yana ƙara mawazinu ne wanda za ka iya ganewa ko a ina kamar suma da bacci kamar suma da bacci ai ai ka shiga kwama ga baki ɗaya in ka daɗe a cikin wannan kwama ɗin ai ko ka zarce ne ko ka dawo amma ka fara magana ai ka dawo haka ne Eh, to haka ne to kuma a bacci kuma za a ji kana magana wai me yasa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce uskuru uh, uskuru Allah hatta yaqulu lakum munafiqud din maja, majanun me yasa wala tamutanna illa wa lisanika radabun ne ai wannan ne abin da ake son harshen ka ya saba da la ilaha illallah ko ka fita cikin hissinka baka da akalu to la ilaha illallah za a ji yana fita saboda ya riga ya zauna a jikin ai saboda wannan ne to kaga an samu duk abin da ake bukata da wannan Allah ya muke mu bal wa hasu libabul awqati ya ke banta ne da shashin lokaci libabul arifin fakat da sauran kuma waɗansu a rufe fakat istirak za mu tsaya nan ko kuma mu istirakin don da haka ne sai mu je tambayan garzali sai mu je mu tsaya nan in haka Allah yake nufi istidrak wannan istidrakin an riska da wayannan maganganun ne za a ƙara maka wani abin da ba faɗa maka ba a baya don a sake warware maka albahar lazi habahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kogin da annabin ya shiga kaga hudutul bahara wa qafatul anbiya bi sahilihi waye ya faɗi wannan abu yazid al-bustani to abinda ake faɗa maka to kogin in ma baka sani ba to shin za ga maka albahar lazi habahu rasulullahi wa qafatul anbiya bi sahilihi hiya baharul haqaiqi shine kogin haƙiƙa abinda annabi Muhammad ya sani annaba sun sani ne allati tajallallahu biya alaihi duna gairi wanda Allah ya masa tajalli shi kadai banda banda shi ba wani akwai abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda Allah yake taka arsalan biya'i dukkan annabawa gaba ki dai annabi Muhammad a cikin hakikatul abinda Allah ya bashi ya bashi abu guda goma wanda ba su da shi taka arsalan biya'i ya'i din shine goma ai ai hisabi aka kawo eh inna katamal anbiya'i faqa arsalan biya'i ai ya'i din daraja goma ake nufi sai ke cewa to duna gairi min al akadir rusuli Allah ya ba manzo Allah duna gairi min akabir rusul wan nabina faman dunahum ila halum majarra fa inna tilka al haqaiqa domin wayannan haƙoƙi law tajallallahu bi halin nabiyina da Allah zai yi tajallin haƙiƙan da Allah ya ba manzo Allah wa annabawa wal mursalina walau bi aqalla qalilin mina ko kaɗan kawai a ebo a zuba musu lasaru mahabal adami da duk gaba ki da su narke ba su ya dauka ba to ashe kenan hudutul bara wa qafatul anbiya bi sahilihi daidai ne na shiga kogin da annabawa sun zo sun tsaya a gefe ba su ya shiga ba to abin da zai damu su hajiyawa ai abin a bakin abu yazil basami ne sai a duba abu yazil basami wani irin hidima yawa hadaran manzon Allah ya kai ga wannan kujera wani irin bincike akan annabi kuma wani irin inaya kuma wani irin kyauta Allah ya bashi an fahimta yawa a min zarfa wa yana ma waqafu bi sahil tilka tajalliyati sun tsaya a wannan gefen tajallin ne domin tajallin shine baharu wai ya tajalliyati lati ita saumun lahu biya shine tajallin da ubangiji ya kebance manzon Allah da shi min tuduhil jalali na daga bayyanan jalala da jamala da azamatu da kibriya'u فتلك الحقائق wannan حقائق التي لهم بنسبة إلى حقائقه wannan aka gwada da nasu da nashi munkashfatul lahu hususan an yi masa inkishafi a kebace ka sahilul lil bari kamar wanda yake gefen kogi ne da wanda yake cikin ruwa fa innahum takallamu bi lisanihi to suna magana ne da harshen manzon Allah ligaibatin fi saboda sun kare a cikin manzon Allah wa fana'in fi saboda sun yi fana'i cikin manzon Allah wassalam amince tabbata ثم قال رضي الله عنه sai shehu jani sake faɗa bayan istirak wa ma ma wara hada bayan wannan min ibarati akan wannan ibarorin ala haqiqatul bari menene kogin fala illu zikru bai halatta mu ambace bai halatta mu ambace shi fadalan an kaddihi balle mu rubu kutubi balle mu rubuta fil auraki a cikin takarda ka ji shi dai kawai a baharu amma ka ɗauke shi a istiharan baharu shine tajalliyat to amma me kake son ka gane a baharu haramun ne mu ambatan maka dan ba za ka iya ganewa ba ba za mu faɗe shi balle balle mu rubuta shi a takarda kyau zan yake cewa law butu ma bi min al ilm wal ma'rifati law butu ma bi min al ilm wal ma'rifati lajtama ahli al ilm wal irfani alaqati law butu inna inna lana ilmun inna lana maqamun tanahat inda Allahi wa haruma zikriha muna da wani kujera a wajen Allah wanda nisarta haramun ne mu ambace ta haramun ne mu fada to duk irin wa'innan aka zo gudu sha ce to shikenan shau jani ka faɗi wannan halin maye ne ko a sai ya faɗa maka in a cikin maye ne zai shiru in kuma a cikin sahu ne a cikin sahu ne tangaran yake zai ce maka eh haka ne kamar da yake cewa kada ma ya haka ni a laraka bata kullu waliyin ai bai faɗa ba sai dai ce a nemo gali Muhammad Gali ya yi magana a gaban shi domin shi baya barin tafana in an yi magana sai ya tambaya wannan magana da kake faɗa a maye kake faɗa ko kuma a halin sukur kake wani ce tangaran nake tangaran nake ba cikin maye nake ba duk bayan haka ne ai sai shehu abdulkadir ya faɗa ya ce kadami haza ala raqabati kullu wani ya ce alimu waqatihi ya ce ni kuma na magana ne min ila haka abubuwan suke in an ce ah to ta yaya za a yi haka bayan shi to ai Allah ya ce walakar banu Isra'ila ya ce inna faddalnahum alal alamina an fifita su akan alam sai kuma aka zo aka ce mana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas mu ko mu mu muka fi kowa a duniya to wancan Allah ya saba ne ce alami zamanihim daga wancan zamanin zuwa baya ne mu ko mun hada hadda su ne muka fi su Qur'ani ya zo da irin wannan eh in an ce maryam allati ahsanat farjaha ko an fifita ta ce a zamaninta ne sai aka zo aka ce khadija an fifita ta ta fi wancan ne sai aka ce fadimatu bintu muhammadin an fifita da ita a gaba ɗaya ne ita kuma haka abubuwan suke gudana a ƙa'idin ilimi Eh, Allah ka ce mai kyau wassalam in ta ma amlawo alaina shehana a nan muka tsaya abin da shehu mu yi mana imla'i radiyallahu anhu min hibzi wa labzi fi majalisin wahidin a mazauni sai wannan tarihi amin rabi'u sani rabi'u sani sana dubu ɗaya da shida eh dubu ɗaya da ɗari biyu da sha shida na'am da shida saura shekarar talatin ashirin da hudu ya koma ga Allah da shida ne da shida ya fi kyau Mm. eh hijira ne tana dubu ɗaya da ɗari biyu da shida ba da sha shida ba ne don sauran shekara ishirin da wani abu ya koma ga Allah ai wasu mai ta haza takalidi al-mufida an ambaci wannan takalidin mai fa'idantarwa bi muwafaqati shehana gausul bahari gausul bahari li jami'i durarihi wa masailihi fi mas'alati hudna al-bahra wa qafat al-anbiya'i bi sahilihi wannan haka aka ambaci wannan shiga kogi ga sunan littafin kenan gaus kamar nitsu nitsu a cikin kogi lijani idurarihi ga dukkan da kuma dukkan abin nan abin da ke cikin kogin wa masailihi fi mas'alatin hudnan libara wa qafatil anbiya bi sahili wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hatta qadari bi al azim Allah ka amfana da mu da abin da muka karanta ka ba mu fahimta ka sanar da mu abin da ba mu sani ba ka amfana da mu duniya da lahira abin da muka kuskure ka yafe mana abin da muka faɗa daidai ka ba mu dacewa wanda suke bin mu cikin wannan da hidima da kowane abu ubangiji ka dube su da martaban mazala da shehu jan da shehu ibrahim da shehu ibrahim musaddad dan kullu man ta'allaka bi aziyali ahli llahi fa inna sa'alama Allah ka taimake mu dan sayyidina Rasulullahi Allah ka taimake mu mun gode Allah salli ala sayyidina Muhammad fati lima guri wal hadi lima sabaka nasir al hakim al wal hadi ila siratik al mustaqim wa ala alihi haqqa qadari yan qidari al azim salatan tamla wal azala wal abad al zabana makana madrubatan fi kulli adadin bi adadin ma fi ilmika ya wahid ya ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah rabbil fatiha Na'am, za mu amsa tambayoyi, insha Allah wanda na mance ba mu amsa ba yanzu ko? Bismillah.
Assalamu alaikum Allah ya tsara wa shi lafiya na ta ce ina son a yi min ƙarin gaske a kan wannan zancen da na sallallahu alaihi wa sallam.
Eh, Manzala sallallahu alaihi wasallama wannan hadisul qudsi ne. حديث القدسي يا إن الله إن الله خلق آدم على صورته إن الله خلق آدم على صورة الرحمن أي دل ضمير مستتر تقديره الله وقو تقديره الرسول shine kawai ai ranar mun yi bayani akai mun buɗa shine shi ɗan adam shine mazharin asma'u was sifat na Allah mazharin asma wa sifatu na Allah ne saboda haka haka abin zai baka na'am
Mai tambaya ta biyu ta ce Allah ya ƙara wa shi lafiya ina son shi ya min ƙarin bayani akan mala'iku da Allah ya karanta da zarar mutum ya furta wata usuli da kuma eh, sunan al'amin alamin nasu da alamin alam nasu alam nasu eh mala'ikun kala kala ne akwai na salati wanda ake yin su a a aralul simsimati shine alam din su alamun simsimati su guri ne kawai na fitar da mala'iku Allah fa salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima guri kawai al-Khatim lima sabaq nasir al-haqi al-haqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadar midar lazim ana halittar su a nan gurin akwai na subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim akwai na kowanne akwai nasu daban daban daban daban amma ma magana ma da za ka yi Allah yana fitar da halitta ne da magana da kake magana da kake ba magana ce ta banza ba ko ta banza ko ta alkhairi in ka fito da ta banza a halicci maka abu mummuna in ka halitta in ka faɗi mai kyau a halicci maka halitta mai kyau idan ka yi salati ne wa manzo Allah halicci mala'ikan da zai dinga ma salati har zuwa ranar tashin kiyama ko tasbihi ko karatun alkur'ani na'am
tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum Allah ya kara wa shi lafiya da mutum kwana tambaya ta a nan shine idan mutum ya kai mukamin wa qaddin imamu kunta anta imamu amamahu imamu zai iya bin ɗan izala sallah tunda ba shi yake ganin shi a matsayin limamu ai ba dan izala ba an ce man kana la yusalli illa halban salihan la yusalli walau fil haramain abin su ba suke nufi anan wanda yace ba zai sallah ba sai bayan mutum salihi ko ka je maka da madina ba za ka yi ba ka san abin da limami yake a boye saboda haka kawai qaddim anna rasulahu wal qa'im huwa al imam shine wannan ba kowa bane amma in ta iya fahimtar haka shi kenan an samu
tambaya na gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa shi lafiya santi a nan Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi wasallam ina son shi ya mun bayani akan salatul tafi da yadda ake yin ta salatin tasbihi raka hudu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanarwa Abbas ne Abbas shine babban manzo Allah mai ya girmi ya riga manzo Allah zuwa duniya da shekara biyu shi Abbas to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a Haimu jikin ɗakin Kaaba ne wajen kofar ɗakin Kaaba wajen Itabu wajen hutun manzo Allah sunan gurin Haimu to da garjin rana bi ma'ana zafin rana irin na maka kuma ba takalmi yanzu Allah da ya gan shi ya tashi ya zauna sai ce baffa na me ya kawo ka ya ce na tuna abin da muka aikata ne zamanin jahiliya shine zo ya ce to in gaya maka abin da zai amfanar da kai ko in bari in nuna maka wasu sallah wanda in kai Allah zai gafarta maka dukkan zunubinka shine zaka karanta Fatiha bayan kayi niyan salatu tasbihin zaka karanta Fatiha da sura ma ta yassara ka min alquran sai kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma sha biyar a tsaye in ka yi ruku subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar sau goma in ka taso ka ce sunan allahu liman hamidahu sai ka yi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar sau goma in ka yi sujudi ka yi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar sau goma in ka dawo ka zauna ya kai subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar sau goma sai ka koma kai sujudi sai kai subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar sau goma sai ka dawo da ka tashi sai ka dan zauna ko ka dafa ƙasa sai kai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma to kowace raka'a za ta gani cewa ta samu subhanallah walhamdulillah sau saba'in da biyar ne a raka'a biyu za ta yi tayya wajen tayyan ma za ta karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma to za ta ga ta sami subhanallah ɗari da hamsin to raka'a hudu zai ba ta ɗari uku wannan shi ake kira salatu tasbihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babban sa kullum kai in ba za ka iya yi kullum ba a sati kai so daya in ba za ka iya yi a sati so daya ba a wata kai so daya in ba za ka iya yi a wata so daya ba a shekara kai so daya in ba za ka iya a shekara so daya ba kafin ka mutu kai so daya yana kankare zunubi wanda ka sani da wanda baka sani ba na'am akan wannan kamar wani tambayi da kuma shi a baya na'am ina so dan ƙara bayani na'am akwai wanda suke cewa muqaddim imamu kuntu anta amamu eh da imamu kuntu anta
imamu imamu eh to ne bambanci wato nan gurin hayal ne duk lokacin da kake sallah in ka lura ai kana kaddamar da sayyidina rasulullahi ne a gaban ka haka ya kamata to amma kuma kai kaman azalunci ne baka kai ka'idan kai sallan ba baka ba kai ka'idan limancin ba kai limanci saboda yana magana ne tsakanin ruhu da jasdu ruhu shi yake kan jasdu ai to ruhu kuma sai na rasulullahi jasdu kuma kai ne to wanne ka gabatar ka gabatar da jasadiyan ka ne akan manzo Allah ko kuma ka gabatar da ruhaniya ne a cikin jas akan jasdu to in ka gabatar da ruhaniya ne zaka samu adabu domin zaka ga annabi kake bi to in kana jin annabi to ka samu duk abin da ake bukata kenan idan ka gabatar da gangan jikinka ne akan annabi to ka kai zalunci kanka amma kuma baka san komai ba amma da sunan ka sani shine wallahu alam
tambaya na game da cewa assalamu alaikum Allah ya tsara wa shirin lafiya tambaya ta shine a aliyu harazumi guda nawa ne a cikin ɗalikar tijjaniya wannan kuma wanne daga cikin su ya haɗa wannan babban littafin namu da wani to saboda nagarin su da sani wancan a yara sama da shekara ɗari biyu da wani abu ya riga ma shau tijjani rasuwa shi wanda ya haɗa jawarin ma'ani domin sai da ya rasu shekara hudu ma tukuna shau tijjani ya rasu shine sai di ali al-harazmi al-burda shine shine ya rubuta jawarin ma'ani na'am tambaya na gaba ya ce ya shi ya halatta in tambayi shi na waye shehinsa kuma ma'ana dai salsalan ɗariƙarsa eh dama ya kamata ya baka daga cikin lokacin da ya baka ɗariƙa Eh, saboda ka sani ka samu eh, yanke saboda karka je ka kama eh, shirme domin duk mutumin da ya kama abin da yake min ƙadi'un to baya saduwa shi ainihin abin da ake farawa kullum na yawan fada ni na karba a wajen shi ibrahim musaddudu ne shi ibrahim musaddudu ya karba a wajen shi Ibra- shi tijjani shi tijjani zan bari bari ya karba a wajen shi ibrahim shi ibrahim ya karba a wajen shi amadu sukari shi amadu sukari ya karba a wajen shi amadu abdullahi shi amadu abdullahi ya karba a wajen ali tumasini sai da ali tumasini ya karba a wajen Shau Tijjani, Shau Tijjani ya karba a wajen manzo Allah, manzo Allah ya karba a wajen Jibril, Jibril ya karba a wajen Rabbul Izzat. Wannan shine sila. Haka ake son a yi silsilan mutum saboda haka ka tabbatar da duk wanda kake bashi ga gurin da abin yake. Eh.
tambaya na gaba ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum muna so a yi mana ƙarin bayani akan yadda mutum zai gyara zuciya Yaran zuciya hanyoyi ne daban-daban. Sai an ga irin wanda yake magana. Shi makareci ne, farawo ne, mazinaci ne, mashayi ne, mayaudari ne, kowa in ya zo irin nashi daban-daban. Baya yiwa abin da aka ba wannan shi aka ba wannan ba haka bane. Shi gyaran zuciya sai irin daudan da ke cikin zuciyanka shi za a duba. Da shi za a haɗa ka da irin wuridin da ya dace da kai. Sai a baka kwayoyin ka sai ka yi amfani da su. Eh, Amma a dunkule gyaran zuciya istighfari salatu manzo Allah la ilaha illallah amma lokacin da zaka dinga yin istighfarin ka mai da hankalinka kan kuna magana da Allah ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah kana cewa ina neman tuban ina neman ubangiji ka ka gafarta mun shi kuma na cewa sabbuka na sabta ka shine gafartu laka na gafarta maka ka ji kuna magana da Allah shine ruhin aikin bayi hankalinka na wani guba na wani guri ba in kana salati wa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da kake salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugulika kana yi ne kaman ga ka ga annabi Muhammadu saboda ka samu dumani na ka tsayar da zuciyarka waje daya ba hankalinka na yawo ba in kana la ilaha illallah kaman kuna magana ne la ilaha illallah Allah yana cewa zakarani abdi la ilaha illallah zakarani abdi la ilaha illallah zakarani abdi to kuna magana ne da rabbul izzati ka annaka tarahu wayannan duk suna daga cikin abubuwan da suke mayar da zuciya su dawo da ita tangaran su dawo da ita kan kan yadda ake nufi insha Allah
mai tambaya na gaba ya ce assalamu alaikum shi tambaya ta da ke shi ne ya mana ƙarin haske akan su hadaran lahutu da barutu da sauransu na ƙara shi lafiya.
eh to eh, hahutu dai hadaran rabbul izzati ne lahutu kuma hadaran manzo Allah ne jabarutu kuma hadaran wulaya ne malakutu kuma hadaran mala'iku ne nasut kuma hadaran mu ne in haka take son ta ji ko haka yake son ya ji amma abin da yake son ya ji shi a haka a dunkule haka ba zai fahimta ba tukunna sai in yana cikin abin ko kuma ya ce yana son ya gane kaza to sai a faɗa masa ga yadda kaza yake ga yadda kaza yake gwargwadon abin da ni Allah ya sanar da ni in ban sani ba kuma in ce ban sani ba
Mai tambaya na gaba ya ce assalamu alaikum tambaya ta ita ce shin sai da Fatima tana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne tun kafin halitta saboda na ji an ce ita tsokar shi ce kuma ruhin shi ce da Allah ina son ƙarin haske a wannan Allah ya ƙara shi lafiya.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama shi tuntuni sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haske guda biyu ne zo daga rabbul izzati daga hazaransa daga haskensa sai hasken sai na ali bin abi talib a wannan hasken suna tare shine dalilin zuwa aka zo aka fitar da abin da za a fitar shi manzo Allah tuntun yana nan a jasdiya na annabi adam amma a ruhaniya shi ba ba annabi adamu ne ya amma jasdiya na annabi adamu yana nan a haka to da wannan ya zo insha Allah
tambaya na gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa shirin lafiya da ƙara mai nisan kwana albarkacin shehu radiyallahu ta'ala tambaya ta ce, a cikin auradan shehu wanda yake karantawa bayan sallan farilla akwai asma'u idrisiya mutum zai iya karanta ta bayan sallan farilla kuma ba sai ya shiga halwa ba sannan sai da izini da asma'ul idrisiya da ya kututul haqaiqi da salatul gaibiya da hizbul bahari eh, da hizbul bahari kusan guda shida dai ko an ba wa mutum muƙaddamanci bai da izinin su sai ya nemi izinin su Eh, ko an baka itlaqin izini a tarika wayannan su da ba ake neman izinin su ba a samun su Eh, da salatul gaibiya da ya kututul haqaiqi da أسماء ده أسماء الإدريسية ده حزب البهاي ده مستاع بلش إيه وده شيء ne wannan suna da hatsari matuƙa da gaske Eh, ko an gabatar da kayan cewa ka komai na ɗariƙan ciyayya su ana neman izinin su daban in ba haka ba mutum zai iya shiga cikin garari
tambaya na gaba ya ce assalamu alaikum Ah, yau ina da tambaya akan salatu fati kuma idan tijjaniya ne shin mutum dole ne sai ya nemi izini ko ba dole ba kuma wani hanya ya kamata mutum ya bi don ya wai- ya- yawaita salatu fati
Eh, salatul fati ba shi mai salatul fatin abin da ya ce shi ne mustapha bakri alimun nasa salatul fati liya mutu alal imani ku sanar da mutane salatul fati don su mutu da imani wannan ba ɗan ɗarika ba kowaye musulmi amma idan ka shiga ɗarikan tijaniya to ka ƙara wa kanka ƙarfi saboda tara ma kanka irin kyautar da Allah ya yi shin da ofis ɗin ya dawo hannun ma'aikatan ma'aikatan ma'aikacin abin da Allah ya buɗe salatin aka santa da shi shine da aka zo to in kana so ka yi training ka gane to kullum za ka dinga rike salatul fati ne kana yin training ka zauna ka ɓatawa kanka lokaci lokacin nan karɓi tsarika salatul fati ɗari awa ɗaya nake awa ɗaya nake sai da na ji kamar in gudun bar tsarika to sai na ga dole dai za a yi to tun da za a yi to me ya kamata in yi to wannan ya sa sai in gudu sai in zo in shiga gida in ce na yi tafiya in in zauna in na zauna haka ina yin awa uku ko kafan kamar zan yi ihu amma ba zan canza ba ina ta salatin sati in na gaji da nan kuma sai in koma haka dan a wannan zaman ba na iya zama da yawa sai in koma haka zan yi awa uku shi ma ko kafan za ta yi kamar za ta tsinke ba zan daga ba haka nake ta yi haka nake ta yi haka nake ta yi har na zo na iya samun salatul fatihi a awa ɗaya na samun dubu ɗaya na zama a awa ɗaya na samun dubu biyu na zama a awa ɗaya na samun dubu uku na zama a awa ɗaya na samun dubu goma ma haka to lokacin da na kai na samun dubu goma awa ɗaya to a lokacin na shiga tarbiyya wannan shi ne
mai tambaya na gaba ya ce assalamu alaikum shirin tambaya shi kuma ya yi irin nasa wannan na gaya masa irin nawa ne Eh.
Ya salamu alaikum shehu tambaya ta ita ce a cikin karatu da kake yi ka yi bayanin akwai adadin kullum lawo dubu saba'in da ake yi mutum ya furta ya ba manzo Allah a amanin kullum lawo da ya karanta.
ya ba da amanin imaninsa a hannun manzon Allah ga wannan a rike Eh, Shin za ka iya yi wa wani balle ma kenan ana ba da amsa to me za ka ce idan za ka yi wa wani?
yanzu kai kulwar lau kace ka bani Allah sai ya ce ya kasa wannan kake son ka bani ba ka lura in aka je makabarta ana cewa a karanta kulwa Allah kafa uku Allah ya ba mu mutanen kabarin nan haka zaka iya dubu saba'in ka ce Allah ka raba wa mutanen kabarin nan zaka iya dubu saba'in ka ce Allah ka raba wa al'umma annabi Muhammad ba ga addu'a ba Allahumma fil li ummati Muhammadin Allahumma barik li ummati Muhammadin Allahumma tajawaz an ummati Muhammadin ai ba wani da wani kace ummati Muhammadin kace to kallon hakan zai baka
Shin akramak Allah za ka raba adadin ne ko a zama da yaki?
gwargwadon ma'aikacin na wani wani wani abu- wani sai shekara bai gama kurwala dubu saba'in ba Eh, to wani kuwa awoyi ne kuma zai gama saboda ya- ya riga sun ɗau a haɗa adadin dai kuma a haɗa ta da bismillah na ma'azun an ba da izini Eh.
Shin mai tambaya gaba ce Allah ya kara wa shi lafiya. A ina tambaya suwa ne mutanen ba- Tuba'u sunan mutanen Yaman ne. Tuba'u. Ahum khairun am qaumi Tuba ko? Ko ga bi alhairi ko mutanen Tuba'u. Mutanen Yaman ne kaman Abur Hatal Asharami ne. To amma su sun zo shi Abur Hatal Asharami ya zo saura kwana hamsin a shi Annabi Muhammad. Wannan Tuba'u kuwa shekara ɗari biyar ne kafin a shi manzo Allah ko shekara ɗari bakwai ko shekara dubu kafin a shi manzo Allah. shi ma zo musu aikin gaba ne kaman kuma duk mutanen yaman ne
Mai tambaya na gaba ya ce a akramak Allah ina barin addu'a ne yin ka da neman ijaza na wurin basmala da na na Allah da salatu.
an masa izini da izinin shau su jani ba da izinin harisu ba an yi
Sai mai tambaya na gaba ya ce assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya kara shi lafiya. Ah, Ni na karfi ɗarika ne a Kano ah, shekarun baya a wurin shi shi sani unguwar rijiyar zaki. Ni ban san shehi sani ba sosai sakamakon bayan na gama Bayero University. Zan bar Kano wani ɗan uwana ya bani shawara in karɓi ɗarika. Na na yarda kuma ya kai ni wurin shi sani ya bani ɗarika. Bayan haka ban daɗe na bar Kano ba. Yanzu ina Lagos ne da harkar sana'ata kuma bana wasa da lazumin da lazumin safe da na yamma da wazifa. Matsalar ita ce ba ni da contact da shehi da ya bani dariƙa kuma ban yi tarbiyya ba. Sannan kuma na ji shehi ya ce lallai ne ya zama kana da contact da shehi da ya baka dariƙa domin shi ne zai sada ka da zai haɗa ka da su tijjani. akan makalla menene mafita ta mafitansa kullum kare mace da shayin ya dinga yin salatul fati yana tura masa ainihin shi a amilun ne ma'aikatan shau jani shau jani shi ne shayinsa ma dama wancan yana da izini mutasilin ila shau jani to shau jani shi ke lura da muridan duk ina ne amma dai abin yana shiga ta wajen wannan to ko yana nan ko baya nan ya kadarta ya mutu ya dinga yin salatul fati yana ba shi hadiya to daidai yake yana da rai saboda haka duk abin da zai zo zai zo masa
mai tambaya na gaba tambaya ne kuma ya ce akwai wani bidiyo da yake yawo ah, wani mai da'awa sabon ɗariƙar tasa ya shirya mana ƙarin haske domin yana yankan yan uwa ta yankin Nijar da wayansu yankuna na Najeriya. Niger da wayansu yankuna na Najeriya.
ta ban san me ake yi din ba ban san me ba balle shi kuma bai faɗa ba da ya faɗa ga abin da yake yi to shine zan iya sanin menene ake yi din ko na
na assalamu alaikum ya ce yana da tambaya akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske ne yayi a rayuwa ya- da gaske ne yayi a- a- yayi a ruwaya da gaske ne yayi a ruwayar hadisi cewa wanda ya karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya a rana sai an yi koda sai an yi kwana uku za a rubuta mai zunubi
okay. Eh, ban san wannan ba san wannan riwayan ba amma dai shi ne zunubin amin a salatu manzara sallallahu alaihi wasallama yana kankare zunubai kuma yana ba da gaba da baya amma ban san cewa kamar yadda yake faɗan ba a wannan riwayan ba kuma na ce babu ba ne ban sani ba ne rashin sani kuma baya nunawa babu abin
ta san wakalla akwai sakon godiya ne masu godiya da gaishe-gaishe ta hanyar abokanan aikinmu baki ɗaya kowa Allah ya san shi biya masa bukata kuma ya sakamako da alheri domin ana gaya mun da yawa ko ina na'am akwai ah, wani bawan Allah Mustapha Malik Bashi na'am lokacin maulidi ma ya so ya zo sai Allah bai kaddara ya zo maulidin ba Na'am.
kuma akai akai yana turo sakon ziyararsa Na'am.
wani lokacin maulidin ma da ya zama ba zai zo ba ya turo hadiya ta data a wayar alhamdulillah Allah ya yi musu sakamako da alkhairi Allah ya karbi duk lamarin kowa albarkan sayyidina rasulullah Allah ya biya kowa duk wanda ya yi hidima ba har sai ba ba Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mutane ba za su yi nadama ba sai ranar tashin kiyama sun ga cewa shi ne yake karban komai da hannunsa saboda haka duk wanda suka yi ba su faɗi ba a ko ina suke kuma Allah zai mun sakamako da kyakkyawan zaton su saboda haka amalahumullahu bi husnil zanihim Allah ya musu mu'amala da kyakkyawan manufansu da kyakkyawan zaton su kuma duk abin da suka yi Allah ubangiji madaukaki zai musu jaza al'aufa mu ma muna fatan Allah ya mana haka shehanan iyayen malaman mu abokananmu wanda suka riga mu wanda muke mu'amala tare da su da wanda suke nesa da wanda suke kusa da wanda suke da tunanin aikin alheri a kanmu da wanda suke tunanin alherinmu a kanmu mu kanmu ma to ubangiji Allah musu sakamako wanda kuma suke ganin cewa abubuwan da muke yi ba daidai ba ne to Allah ubangiji Allah ya haska musu su gane albarkar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shehu tijani Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Shehu Ibrahim Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi afafan mudha'afatan adada ma alima wa ma nasina Allahumma jabbir ila rasulillahi Allah ka raba mana asiri duniya da lahira ka ara mana kusanci da manzo Allah ka raba mu da iyayen mu lafiya ka ba mu ikon aikin alheri a ko'ina ka ba mu arziki a tafin hannun mu karkasa a cikin zuciyar mu ka yarda mana cikin dukkan aikin alheri duk abin da zai zama kuskure ka nisanta da mu gabar aikata shi innahu waliyun qaribun mujibun da wata ramadana ya matso saboda haka ku yi kokari matukan kokari a yi kokari matukan kokari na sani ana cikin hali amma a wannan takuran a hakan dai za a yi aikin alherin a hakan za a yi aikin alheri saboda kowane lokaci yana zuwa da irin lokacinsa ne mafiya yawa ma a sabu kuma musibatin fal ma kasa mata aidikum ne da yawan lokaci duk wani bala'i da ya zo to da da hannun muka jangwaro abin to Allah kuma ba zai fasa yadda yake yi ba to mu kuma mu nemi Allah ya fi mana da mata- da matsayin manzo Allah duk lokacin da kake son zaman lafiya wajen Allah to kara annabi Muhammad akan abin eh ka kara manzo Allah in ka kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to insha Allah za a samu sauki cikin dukkan lamari Allah ba mu da wani abin da zamu kama sai Annabi Muhammad Allah ba mu da wani abin da muke namu sai Annabi Muhammad Allah ayyukan mu dukkan zamu ka sa shi daga cikin aikin Annabi Muhammad ka sa shi daga cikin aikin Shehu Tijani ka sa shi daga cikin aikin Shehu Ibrahim Allah duk kura-kura mu ka dauke mana da Shehu Tijani dan manzo Allah Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya bala'o'in da suke faruwa Allah ka ɗauke mana akwai abubuwan da na ji jiya na ga ah, abul fatah sani ya yi magana na rauda cewa an kama waɗansu ko an halakar da su ne ko an kama su don suna da rai ubangiji Allah ka bayyana su in kuma an Allah ya karbe su to Allah ya sada su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bala'i kuma Allah ya ɗauke Allahumma صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار اللازم اللهم أرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاء وكم من نعمة أنعمت بها علينا قلبك شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قلبك صبرنا يا من قل لنا نعمة شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليتي سبرنا فلم يحزننا ويا من رأنا الهدايا فلن يبدانا ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا يساعد نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك أن تروا في النور الأعداء والجبارين اللهم أعنا على الدين بالدنيا وعلى الآخرة بالتقوى وأنفسنا فيما جبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما هدرناه يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو هب لنا ما لا ينقصه واغفر لنا ما لا يضرك انك انت الوهاب ونسألك فرجا قريبا وصبرا من البلاء ونسألك تمام الشكر على العافية ونسألك جنا عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سر الله مذكول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائه مهيد بالقرآن المجيد في لوح المحفوظ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين رحمة الشهيد لنا بهذا المحضر والفاعل في بنظرة التاتي لنا بالدفن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسل ورحمة الله وبركاته الفاتحة